الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na taujih ilmul qira'at al mutawatira wa shadha bil ulum al lughawiyyah wa shar'iyyah ta'silan wa tatbiqan wanda wannan shine majalisin mu ko zaman mu ko darasin mu na 92 kenan ko yawa to muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya to za mu tashi ne a aya ta hamsin da uku a cikin suratu al'ambiya inda Allah ya ce wato hamsin da ɗai kenan walƙad atina ibrahima rushdahu Allah ya ce tabbat mun ba annabi ibrahima rushdahu shiryarsa min qablu dama daga ƙur'ani ya ce min qablu yana ishara ne zuwa ga zamanin da ya gabata kenan min qablu ai min qabli musa wa harun tun da kawo kissa su sai ya Allah ce wa kunna bihi alimina kuma mun kasance masana game da shi to iz qala li abihi lokacin da ya ce ma babansa an gane ko anan bai kawo wane ne babansa ba amma in ka koma can cikin suratul an'am Allah ya faɗa wa iz qala ibrahimu li abihi azara atattakhidhu aslaman aliha kaga cikin suratul an'am an fiddo an fiddo sunan shi azara mun gane ko yawwa to idan muka duba ƙira'ata yaqub al-hadrami al-basri ya karanta wa izqala ibrahimu li abihi azaru to da ya karanta shi azaru kinan nan sai zamanto an yi nida ne kamar ya azaru ne an gane ko yawa sauran ƙurra kuma idan muka duba sun karanta azara sun kai masa nasba sun ka ce to kina ana iya ɗauka shi atfu bayan na abihi ko badali na shi an gane ko yawwa ko ko fi mawdu khafdin badalan min al abi ko zaman to badali na na ab wannan yana da kyau dalibin ilimi ya san irin wannan tunda a cikin qira'a sha zama akwai ya azaru wanda ta zo da wannan to amma an ce azara kinan sai zaman to li abihi ya kamata a ce azari ko ba kadan bane amma sai fatha ta zo ne bata alil kasra lil alamiyati saboda shi alam ne aw al wasfiyati wal ajamiyya ko ko wasfi ne kuma ajami ne ko kuma sun ka ce wa huwa badalun min abihi aw atfu bayan in kana laqaban in ya zaman to laqabi da rashi ya zaman to atfu bayan ko badal ko kuma ya zaman to na'at li abihi in ya zaman to kenan ba abin nan bane ba laqab bane na'at ne na baban shi aw halun in kana wasfan ko ko ai irabin shi hal in ya zamanto sifa ne bi ma'ana al mu'awwaj ko al mu'awij wanda ya karkace kenan aw al mukhti mai kuskure aw al shaykh al harim wasu kace ma shi ne tsoho wanda ya tsufa wasu malamai suka ce a waqila ismu sanamin sunan wani gumki da ake ce ma azaru fa nasabahu bi fi'lin su wadansu malamai sai masa nasba da wani fi'ili kenan a ta'budu azara za ka bauta ma azara wasu malamai aka sun ka tafi to almuhimmu dai annabi ibrahim ya ce ma babansa wanda azar ne a cikin suratul an'am fa hadhihi tamasil allati antum laha akifun me waɗannan gumaka da kuke bauta ma to Allah yayi bayanin tattaunawa su qalu wajadna aba'ana laha abidin sun ce mun kaski ayyan suna bautawa haka hujja suke nan at-taqlidu hijabul aql qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin annabi ibrahim yace da ku da uwayenku duk cikin bata da kuke sai kaji an ce to kaji wata sabuwa fa amma hujja ake zance ai ba zancen abin nan ba qalu ajita na bil haqqi sun kace shin ka zo da gaskiya am anta min al-la'ibin ko ko dai wasa ce kai qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardi yace ubangijin ku shine ubangijin da halicci sammai da kasai allazi fatarahunna wanda ya kage su kenan wanda yana nuna illa kenan shi kadai cancanta abota mishi tunda shi kadai wannan halitta wa ana ala zalikum min shahid ne ce ni ka akan wannan ina muku mai shaida watallahi yace na rantse da Allah la akidanna aslamakum zan yi ma gumakanku makirci ba da an tawallu mudbirina bayan kun juya to ga inda tawjihul qira'at yake faja'alahum juzazan an kai majimun dhamma imamul kisa'i wanda rawi ne na kufa eh qari'i na kufar kiso in ce ya karanta faja'alahum jizazan an gane ko yawwa to dukan su kuma lugha ce ma'ana sai ya mayar da su kamar kace baraguzai ko ya sassare su ya mayar da su wato guntu guntu kenan to illa kabiran lahum sai babban su la'allahum ilayhi yarji'una tana yi su dawo to karshe dai sun ka zo sun ka iske an yi kace kace da allolin din nasu qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min adh-dhalimin sun ka ce wanda yayi haka da allolin mu wanda ya kai azzalumi wanda ya wanga kara aiki bari mu ce kara aiki dan ba haushe kara aiki ya sani eh qalu sami'na fatan sun ka je mun ji wani saurayi yazkuruhum yana ambaton su asalin shi yazkuruhum bi su'in ne yuqalu lahu ibrahim ana kiran shi ibrahim dan ba ambaton dai ake zance ba qalu fatu bihi ala ayunin nas kun kace ku zo da shi ga idan mutane da allahum yashhadu dan mutane su shaida qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim sun kace yanzu kai ibrahim kai ne ka aikata wannan aiki game da alloli da allolin mu qala bal fa'alahu kabiruhum yace a a babban su na aikata wannan na fata an funce ni fas'aluhum in kanu yantiqun na akwai tawjihul qira'at fas'aluhum ku tambaye su in kanu yantiquna in sun kasance suna mi suna furuci za su yi magana imam ibn kathir al-makki da kuma imam al-kisa'i da khalaf su ko daga kufiyuna ne sun karanta fasaluhum ku tambaye su dama fi'ili abdi na sa'ala yana da abu guda biyu ana cewa sa'ala yas'alu is'al ko sa'ala yas'alu sal Allah ce sal bani isra'ila kam atinahum min ayatin bayyina kuma yace was'al man arsalna min qablika min rusulina almuhim yace su tambaye su in kanu yantiquna faraja'u ila anfusihim sai suka koma zuwa kawunan su fa qalu sun kace ma allolin su innakum antumuz zalimuna ku ne azzalumai ko ku a'a sun ka dawo sun kace kai mu aikin ga da muka aikin banza ne fa ya akai muna bauta ma abinda bai iya kare kan shi kenan mu azzalumai ne ko kuwa sun ka dawo sun ka ce ma allolin su kudi azzalumai da kun ka bari an kai kace kace da ku Allah ce sun manuki su ala ruhusihim karshe sun ka juya akan kawunan su ma'ana sun ka sake yin da baya da baya sun ka tambade sun ka ce laqad alimta ma haula yantiqu ka san waɗannan abubuwan ba sa magana bai ce mu ce ma tantiqu ba sun yi mata mu'amalatul aqil ya annahum kanu ya'taqiduna annaha tanfa wa tadur ko ba ka dan bane qala afata'buduna min dunillahi yace yanzu kuna bauta wa wani Allah ma la yanfa'ukum shay'an abinda baya amfanin ku da komai wala yadurrukum kuma bai cutar da ku da komai sai ce mi uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah tir da ku da abinda kuke bauta ma wanda ba Allah ba idan muka duba Imam Hafs rawina Asim da Nafi' al-Madani da kuma Abu Ja'far al-Madani sun karanta uffin an gane ko yawwa sannan kuma إمام ابن كثير المكي ده إمام ابن عامر الدمشقي ده إمام يعقوب الحضرمي سنكرنتا أف لكم أنقاليكو سورنكم سنكرنتا أف لكم أنقاليكو يوا أف لكم كو أف لكم kenan waɗanda na ƙarshe su karanta da kasratul alfa duk dai ma'anar su dai tir da ku wali ma ta'budu min dunillah da abinda kuke bauta ma wanda ba Allah ba afala taqilun shin ba kuwa hankalta an gane ko yawwa to a nan da ya ce uffin lakum na akwai wani iskal wanda dole sai an fitar da shi shi ne Allah ya ce iyaye falata kullahuma uffin walata na harhuma ko to ga annabi rahiyar ya ce uffin lakum kuma cikin kissa akwai baban shi ko dai mu ce baban shi bai nan lokacin da an kai ga tattaunawa an gane ko ko ya zama to shi uffin lakum yana magana ne kan su waɗanda yake tattaunawa da su sai zama to an yi takhsisin mi an yi taksisin mahaifinsa tunda an ce fala ta kullahu ma uffin shi kuma annabi ibrahim ka san dai ba zai wato saba ma wato Allah ba an gane ko wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata a ce mun gane yawwa kinan kaga eh, nafi' da hafs da abu ja'far uffin ibnu kasir da ibnu amir uffa da shi da imamu yaqub sauran kuma sun karanta uffi ba tare da wato sun yi tanwini ba in ka diba cewa abdurul masun fi ulumil kitab al maknun da as-samin al halabi ya kawo aujuh na karanta ga kalima tsakanin qira'at mutawatira da shahada dai da akwai sun kai kusan guda 36 ko 42 to almuhimmu qalu harriquhu sun ka ce a kone shi wasu ruwa alihatakum ku taimaki allolinku ka ji wani aikin banza shi allanka ko a ce abinda kake bauta ma shi ya kamata ya taimake ku ya kamata ka taimake shi in kuntum fa'ilin ha in kuka na aikatawa qulna ya naru Allah ce mun ka ce ya ke wuta ku ni bardan ki kasance mai sanyi wa salaman kuma sanyin nan mai aminci ala ibrahim akan annabi ibrahim wa aradu bihi kaidan sun yi niyyar makirci da annabi ibrahim bai bayyana makircin ba ko da kinan ana iya cewa nan sun ce kinan a kone shi eh, shi na daga cikin kaidin da sun kai niyya kenan Allah ce faja'alna humul akhsarina ko mun ka sanya su sune mafi hasararru tabewa Allah kai mu da tsari can cikin suratu safat akwai fa aradu bihi kaidan faja'alna humul asfalina kenan can da fa'un ne kuma asfalina ne nan kuwa aradu bihi kaidan faja'alna humul akhsarina mun gane ko to abinda na ƙarshe wanda zamu ce a wannan kissa ta annabi Ibrahim shine cewa ta fuskar aqida waɗanda ga cewa kamar jamadat la ta'qil kamar irin su wuta irin su katanga irin su kaza ba su da hujja nan da Allah ce ya naru Allah ne yake ta yake wuta kuni bardan umri ne Allah ya baka kace ba ta fahimta kai a matsayin ka nawa na ɗai kenan na biyu akwai wani abu da malamai suke kira al-abdat malam bello ba al-abdat ba wancan na cikin ilimin lugha wanda kamar eh, kalima tana iya ɗaukar ma'ana da kishiyarta an gane ko shine al-abdat ta cikin kuma balaga akwai abin da suke kira al-attibaq wanda abubuwa ko al-muqabala akan abubuwa kishiyoyin juna a al-abdat nan cikin ilimin tafsiri malam bello shine cewa wato saboda Allah ya nuna kudurar shi da ikon shi sai ya fitar da kishiya abu cikin shi wanda ba a sa wani tsammanin yana fita cikin shi don a nuna maka wannan abin bai da tasiri sai da izinin Allah menene ɗabi'ar wuta ta ƙone to sai Allah ce kuni bardan ta zama to mai haske kaga an- mai sanyi an fitar da sanyi cikin mi cikin zahi to in ba kudura ta Allah ba wa isa shi haka shi yasa Allah ce allazi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari naran Allah fitar muku wuta cikin mi ice al-akhdar ne akhdar tsanwa to tsanwa ba akwai danyi cikin shi ba to ya an kai wuta ta hito cikin shi fa idza antum minhu tuqinun muna ganewa wa idhal biharu sujjirat tekuna idan sun ka kama da wuta yanzu bincike na duniya yana gane nuna cewa ashe akwai wata wuta tana nan karkashin teku daga wani lokaci lokaci zo tana tasowa kai a tunaninka bai yiwa a samu mi Wu- wuta- wuta cikin ruwa ko ruwa cikin wuta ba sani ko mun fahimta ba to wannan hikima ce ta Allah subhanahu wataala al-afdad kenan mun gane ko to wannan idan don saboda a nuna maka waɗannan abubuwan ba su da tasiri sai da mi izinin Allah wuta ba ta iya kuna sai Allah ya ba ta umarni shi yasa Allah ce kuni bardan wa salaman kuma sanyin ma mai aminci ba mai cutar da shi ba ala Ibrahim wannan yana nuna cewa eh, turawa da suke cewa a'a kawai in an kai an ka zo an kai esai an kai research kawai abu sai ya basuwa ba haka nan bane in Allah bai so ya basuwa bai basuwa duk wata theory da za a kawo wa duk wasu research da za a yi duk wani esai da za a yi duk wata demonstration da za a yi ko da abin haka shi kafa ‘yan Allah bai so ba bai yi to su kuma tura shi ne abin da ba su yarda da shi ba saboda su suna ganin science ita ce madadin Allah da ka tsaya jiran ka roƙi Allah ko ka ce Allah ya taimake ka kawai su ka sa ilimin ka kai bincike science za ta baka amsa shi yasa su sun ka ce abin da ke sa dan adam yana buƙatuwa zuwa ga Allah abu biyu ne malamin su bahu abu na farko tsoro abu na biyu bukata sun ka ce lokacin da adam yana cikin tsoro sai sa tsammanin giwa Allah ce zaki Allah ne shi yasa ya tabauta musu sun ka ce da ya waye ya yi bindiga sai ya zama to kawai kayan wasa ya ɗauke su sun ka ce to sai sa tsammanin suna da suna allanci ko ko yana son Allah ya- Allah da abin da yake tunanin Allah ne ya kare shi to to yanzu ko da ya bindiga kawai sai zamanto ba sai ya jire Allah ba kawai halba da yi faram shikenan komai ya kare sun kace kuma bukata tana sawar shine yasa dan adam yake bukatuwar Allah yake bukatu yake tunanin akwai Allah mutum yana da bukatar abinci marmakon yayi noma bai yi noma ba sai ya ta jira Allah Allah Allah Allah ya sauka mai da abinci dan adam shi da bukatar kaza kawai sai tsaya ta jira Allah kawai dai da baya sai ga wannan abin bai sai ilimin agriculture kenan yayi agriculture yayi ilimin noma yanzu haka bai bukatar komi ga Allah kawai dai zai aza theory kin shi da shema ya aza ya kawo injin ya hiddo ruwa yayi abinci ne don haka wannan zancen Allah duka istiwar ne sai dai istiwar na fata ana fahimta ta sun kace to waɗanda abubuwa suna ke sa da adana bukatu Allah haka tiyas yanzu ta koma matsayin wato ita ce Allah ko kuma su ce na cir ita ce ta koma matsayin Allah in kaza haɗu da kaza shikenan sai rana cirki ce transform kawai to shi ranar kahircin da suke koyarwa a kasashen ya'yan musulmi don haka wallahi a tashi tsaye ba ma kasashen musulmi yanzu internet ta sadu ana yaɗa waɗannan abubuwa a duniya wallahu ta'ala to ayar da za mu tashi a kanta ta gaba wajen taujihul qira'at ita ce wato aya ta 80 da kuma ta 81 sai dai bayani kan su bayyuwa sai an dan an koma baya kadan wato aya ta 70 nake son na ce 70 da da takwas za a koma kenan inda Allah ce wa Dawud wa Sulaiman malamai suna kaddar kenan uzkur Dawud wa Sulaiman ka ambaci Dawud da Sulaiman idh yahkumani fil harf lokacin da suke yin hukunci game da sha'anin abin noma al mahruf ne kina an kace al harf idh nafashat fihi ghanamul qaum lokacin da dabbobin mutane suka yi banna da daddare shine nafashat wato sun yi al fasad laylan kenan Allah ce wa kunna li hukmihim shahidin mun kasance game da hukuncin su masu shaida wasu sun kace kenan وكنا لحكمهما ني sai an kace kunna li hukmihim shi yasa sun kace musanna ana mishi mu'amala ta jam'i koko daga nan jam'i yake farawa wasu malamai sun kace wa kunna li hukmihim ai ba wai annabi Dawud da Sulaiman ba a'a tare da mutanen da an kai ma hukunci shi ma su ma hukuncin ya shahi su shi yasa an kace li hukmihim fa fahamna ha Sulaiman Allah ce mun ka fahimtar da annabi Sulaiman amma wa kullun atina hukmun wa ilma kowanne daga cikin su mun bashi hukunci da ilimi Allah ce wa sakharna mun hore ma a Dawud tare da Annabi Dawud aljibala duwatsu yusabbihna suna yin mi tasbihi wa tayr da kuma tsuntsaye su ma suna yin tasbihi wa kunna fa'ilin Allah ce mun kasance masu aikatawa masu zartar da masu zartarwa an gane ko kan diba cikin suratul abin nan suratu sa'ad bayani ya zo inna sakharna aljibala ma'ahu yusabbihna bil ashi wal ishraq wat tayra mahshuratan kullun lahu awwab an gane ko wa 'allamnahu Allah ce mun sanar da annabi Dawud wannan banna da anka ce an yi cikin shari'a su zaka ga suna kawo isoshi wanda suke suna da alaƙa da isra'iliyat hukuncin annabi dawuda ko ya amshe dabbobin ne suka ce komi shi kuma annabi suleiman ya ce a hukuncin ga yadda ya kamata a yi shi ya amshi dabbobin yabba mai gona ya ce ya riƙe su ya amfana da su shi ko wancan ya yi noma sai noman ya kai daidai wannan daidai yadda sun kaɓata sai kowanne ya mai damana shi shi mai dabbobi a maida mishi nashi kuma mai gona a bashi gona shi to ko da mun tafi akan wannan kissa malamai suna cewa ba wajibi bane a yi aiki da wannan a cikin shari'ar mu idan dabbobi suka yi banna da rana to wannan banna da sun kai kai kai sakaci ya kamata ka tsare kayanka inda daddare ne kuma to za a biya saboda lokacin mutane suna wajen bacci mun gane ko to wa'allamnahu mun sanar da annabi yaqub annabi daud sana'a talabusin sana'a kira kenan talabus kaya wanda daga cewa kira kayan kuma ya ce a'a abinda makirare suke yi na batsan shi ne kuma amma kira ai kasashen turawa ma da suke kere kere ai suna kera motoci kuma na amfanuwa da su wa'allamnahu mun sanar da shi sana'a talabusin wato kira ta kayan yaki kenan lakum gare ku lituhsinakum min ba'sikum anan akwai taujihi na qira'at wanda idan muka duba lituhsinakum ita ce qira'ata hafs wanda rawi ne na asim da ibn amir ad-dimashqi da abu ja'far lituhsinakum kenan ita wannan sana'a ta kare ku an gane ko shi yasa an ka ce lituhsinakum ay lituhsinakum as-sana'a wadansu malamai suka ce a'a allabus da an ka ce bi ma'ana dir'a ad-dir'u kuma shine sulke mu'annasa ce kenan lituhsinakum dan saboda sulke ya kare ku to ya an ce kirar ta kare ku ai sai an yi kirar da za a samu sulke ko ba haka nan bane imamu shu'ba da ruwais shu'ba rawi ne na asim ruwais kuma rawi ne na yaqub an gane ko sun karanta linuhsinakum dan mu kare ku bin nun allati tadullu ala ta'zim kenan an gane ko to shi ko wannan sai a hankalta ma Allah ya ce wa allamnahu mun sanar da shi kuma linuhsinakum dan mu ba ku kariya kaga ya tare akan mi akan tsari guda sauran qurra sun karanta liyuhsinakum shi annabi Dawuda ya kare ku an gane ko sun yi tafkirin fi'ili ko ya zaman to kenan liyuhsinakum ko shi annabi yaqub ko kuma liyuhsinakum allabusu ya ba ku kariya li'annahu bi ma'anar libas an gane ko ko ko liyuhsinakum wasu sun kace yana komawa ne zuwa ga Allah liyuhsinakum Allahu min ba'sikum kidan sai mutu an yi iltifati tunda ya ce allamnahu kaga idan kace liyuhsinakum an kace dumi ya kuma zuwa ga Allah an yi iltifati min al al-khitab ila al-ghaiba fa hal antum shakirun shin ko za ku gode ma Allah kadiba cikin wato tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an abin nan a safhata 199 zaka karin bayani akan wannan sai Allah ya ce to wali sulaiman riha mun hore ma annabi sulaimana riha iska an gane ko wannan ita ce wato abin nan ƙira'a ta wato jamhur sai dai shi abu imamu abu ja'far al-madani ya karanta wali sulaiman riyah kinan mun sori ba annabi sulaiman ai wasakharna li sulaiman ar-riyah ne a qira'ata abu ja'far ar-riyah sauran qurra sun karanta ar-rih iska to ko ya zaman to nan a cikin qira'ata jamhur ar-rih al-jinsiyya ce jinsin iska iska kinan sai zaman to da ita da qira'ata ar-riyah dun ma'ana guda ne ko ya zama tonan mun hore mushi iska na a hankalta ma mufrad lokacin da za ta ɗauka shi ta kama gaba guda kina arriha take to da yake kuma ba lokaci guda yake aiki da ita ba sai ta zama tomi arriya asifatan wanda tana da ƙarfi kamar guguwa an gane ko can kuma cikin suwa da sai ce iska ce wanda take tafiya sannu sannu fa sakhalna lahu arriha tajri bi amrihi rukha'an sannu sannu to kuma ne ya ce asifatan ko ka ce wani lokaci tana tafiya sannu sannu in yana so wani lokaci kuma yana so in yana son tafiya da gaugawa tafiya da gaugawa ko kuma a'a waɗansu malamai suka ce ruha'an asifatan lokacin da za ta ɗauke shi za ta yi guguwa kamar da jirgin sama inda tashi zai kwashe iska mai ƙarfi bayan ta daidaita kuma sai ta tafi sannu sannu kaga ashe nan na turawa sun ka kwashe kyau gado ba Allah ce ta jiribi amrihi wannan iska tana tafiya da umarninsa ila al-ardh allati barakna fiha zuwa kasar da muka yi albarka a cikin ta malamai su ce ita ce nan kasar sham dama ita ce ake wadin barakna fiha ko wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani isra'ila abinda wa awrasna al-qawma alladhina kanu yustad'afuna masharik al-ard wa magharibaha allati barakna fiha subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi باركنا حوله ونجناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين Allah ce to kunna bi kulli shay'in alimina mun kasance bi kulli shay'in ga dukkan komi alimina masana mun ko yace kunna bi kulli kunna alimina bi kulli shay'in sai ce kunna bi kulli shay'in nan at-taqdim yufidu al-hasr wa kunna mun kasance bi kulli shay'in mu kadai ne dukkan komi alimina mun kasance dan babu wanda san komi duka gaba da in ba Allah ba sannan kuma a hankalta mara ayatul fasila wato ƙarshen kalimomi domin kaga waɗanda sun ka gabace ta sun ƙare da nunun nunun wa kunna fa'ilina fa hal antum shakirun da kuma nan wa kunna bi kulli shay'in alimi sannan kuma wa kunna lahum hafizin kaga duk ya kare da shi sannan Allah subhanahu wataala ya ce wa min shayatin daga cikin shaydanu an gane ko man yahusuna lahu akwai wanda suke yin kamar ka ce iyo ko ka ce ka ce suna duna su nutsa a cikin ruwa shi yasa ake ce majiragen ruwa yanzu wasu ya karkashin ruwa al-ghawasat ghawas abin da ke nuta an gane ko ya husuna suke shiga karkashin ruwa lahu don saboda shi kenan umarnin da ya ba su wa ya'maluna amalan duna zalik suna yin aiki wanda ba wannan ba shine fassara ta a cikin sad wa shayatin kunna kullu banna'in wa ghawwas kaga nan bai kawo banna'in ba to yana shiga cikin duna zalika kuma ba wai banna'in din ba dai a'a ayyukan da yake bukata tunda suna kawo mishi duk abubuwan da yake bukata kaga ifritu minal jinni ma ya so ya kawo mi ya kawo wancan abin qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin Allah ce wa kunna lahum hafizin mu mun kasance masu tsaro gare su yawwa to almuhim nan da ya tawjihul qira'at ya kare a cikin kisa ta annabi Sulaiman sai kuma wato aya ta 87 inda Allah ce wa zannuni kenan uzkur zannuni ka tuna zannun ma'abucin nun nan nun ba harafi na nunu ake nufi ba kifi an gane ko shine alhut na fata an fince ni Allah ya kira shi wala takun ka sahibil hut idna da wa huwa makzum shine annabi Yunus bin Matta to wa zannuni kuma ka ambata musu zannun shine annabi Yunus in zahaba lokacin da ya tafi mughadiban yana mai cikin hushi daga ghadaba ne kamar ya kai matuƙa nan ba ana nufin ya fusa ta Allah ba nan babu zancen mufa'ala fa zanna sai yayi zaton allan naqdira alaihi ina fata an fahimci ni qira'a ta wato abin nan yaqub الحضرمي البصري يا كلام تفضلنا ألن يقدر عليه يقدر sauran ƙura sun karanta allan naqdira to yi ƙudara nan da naqdira ba ana nufin ba ya yi zaton wasu malamai suna fassara yi ƙudara kamar ya yi zaton ba za a samu iko a kan shi ba sun ka ce wasu wasan shi ne ya zo masa da wannan amma ba abu ne wanda ya tabbata ba wadansu malamai suka ce a'a annabawa wannan wasu wasi ba ya zo musu sai dai allan yi ƙudara alaihi da Allah na kadira alaihi suna ba da ma'anar ba za mu kuntata mishi ba an gari ko ma'ana ba za mu mace mishi cikin cikin kihi abin nan ba ko ku ba za mu kuntata mishi al'amarinsa ba an gari ko yawwa to wannan zato saboda ya tafi ba a bashi izini ba shi ko duk annabi baya fita daga cikin al'umma su tami sai an bashi izini shi ko sai fita ba tare da izini saboda ya yi hushi amma fana dafin zulumati sai yayi kira a cikin duffai ga duhu in ji waɗansu malamai na cikin cikin kishi ga duhu na teku ko ba haka ba ga duhu kuma na dare an gane ko ya ce Allah ilaha illa anta wannan jumla ce tafsiriya ta fassara kiran da ya ma Allah ya ce Allah la ilaha illa anta babu abin bauta da gaskiya wanda ya cancanta a bauta mishi akan cancanta sai kai Allah subhanaka sarki ya tabbatar maka inni kuntu min adh-dhalimin ina kasance daga cikin azzalumai ko ba haka ba can ba cikin Yunus Allah ya faɗi cikin suratul Safat ya Allah ya faɗa falula annahu kana min al-musabbihin Allah ya ce la labisa fi batnihi ila yawmi yub'athun in ba da kasance cikin masu tasbihi ba ka gaba tasbihi ɗaya ba hadda hailala nan don la ilaha illa anta hailala ta sai ka gama Allah ce fasta jabna lahu sai mun ka karɓa mishi fa'un an ka kawo wadda take nuna ta'aqib wa najjaynahu Allah ce mun ka tseratar da shi min al-ghammi daga damuwa an gane ko wa kadhalika Allah ce haka ne nunjil mu'minin muke tsiratar da mu'minai an gane ko yawwa imam ibn amir ad-dimashqi da imam shu'ba sun karanta nujji al-mu'minin nujji al-mu'minin an gane ko to sai sun kace kenan fi'ili ne mabniyun lil maf'ul nunji daga an ja yunji in ja'an nujji kuma kenan tseratarwa ne daga najja yunajji eh, tanjiyatan in muka diba cikin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an da suka zo wajen qira'ata fa dhanna allan naqdir alayhi ko yuqdar alayhi kamar da mun ka faɗa a qira'ata yaqub eh, suka ce ita qira'ata yaqub yuqdara an gane ko ba za a yi kuntata mishi ba kenan an gane ko to an hankalta ba qira'ata jamhur fa dhanna allan naqdir alayhi bis siyaq domin na kadira na an yi idafa fi'ilin ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala bi lafzi ta'zim tunda Allah ce fastajabna lahu wa najjaynahu kaga nan ba an maida danganta fi'ilin zuwa ga Allah in gane ko yawwa can cikin ma eh, alfajir ya ce faqadara alaihi rizqahu kaga nan an danganta kuntatawa zuwa ga Allah to idan muka dubi eh, qira'ata nunjil mu'minin an rubuta ta ne da nunin guda amma guda ana mi ana karantawa da ita domin asalin qur'ani ba na rubutu bane na karatu ne dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi abin nan ba dan haka kenan rubutu ba shine asali ba karantawa shine asali dan da yawan mutane zaka isa sun iya karanta qur'ani kuma ba su iya rubuta shi ba ko ba haka ba shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tunda shine asalin zaka iske bai san uh, rubutu ba amma har masu rubutun gari shi ne sun kamuso ƙul'ani ko ba haka ba yawwa to ita kira'a nunji ka gabata da wahalar taujihi amma ita kira'a nunji an gane ko mudari ne na najayun ji tanjiyatan kina asalin shi nunajji ne an gane ko sai an ka ce nunji an ka shafe sun ka ce asalin shi nunji ne nunajji ne sai an ka shahe nunun ɗaya saboda nunun da jimin suna da kamanceceniya da juna fil jahari wal istifali wajen aljahar da istifal kasancewa su ƙasa wal infitah da kuma buɗewar baki lokacin da ake karanta su amma sun ka ce idgamun ne ghairu maqisin ba a kiyasin shi an gane ko sun ka ce asalin shi huzifat nunu hussaniya an nunajji ne kina an shafe nunun ta biyu saboda mimin guda biyu sun haɗu kama wajen tazaharuna asalin shi a yi ta tazaharuna ne to abin da yasa kuma an ka ce an shafe ta biyu ba ta farko ba lisukunil ula saboda ta biyu sukuni ne gare ta an gane ko mazidatun lima'anan kuma an ƙara ta ne don mi don ƙarin ma'ana wasu ƙali kuma don abin ya ƙara nauyi sun ka ce wasu ƙalu inda ma hasala bisaniya shi ko nauyin ya haɗu ne saboda ta biyu ba ta farko ba kina akwai saɓanin malamai shin ta farko ce aka yi koko ta biyu ce aka shafi to ala ayyati hal dai akwai taujihin ta kadiba cikin abdurrul masul fi ulumil kitabil maknun na asabilul halabi kuma kadiba cikin adwaul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an ina fata an fahimta almuhimu dai Allah ya ce to wa kadhalika nunjil mu'minina kuma haka ne muke tsirtar da mu'minai dan me ake tsirtar da su li imanihim shi yasa kawo sunan mu'mini kun gane ko yawa to wannan shine abin da kamata mu fahimta duk wanda yake cikin damuwa yake la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin tara daga cikin addu'o'in da suke gusar da wato bakin ciki kuma sai ka nisanci abin da bai jawo ma bakin ciki don in kana saba ma Allah kullum kana cikin bakin ciki mun gane ko yawwa to aya ta gaba wadda za mu ɗauki taujihul qira'at a cikinta wajen wa zakariya idan muka duba imamu hafs rawi na asim da hamza da kisa'i da kharaf sun karanta wa zakariya ba tare da alhamza ba sauran sun karanta wa zakariya sun kawo alhamza kenan uzkur zakariya ka ambaci zakariya idna da rabbahu lokacin da ya ambaci ubangijinsa ya ce rabbi la tazarni fardan Allah ka kabar ni makadaici in zamana ban da magadi wa anta khairul warithin kai ne alkhairin masu gado Allah ce fastajabna lahu da fa'un kaga an ka karba mishi wa habna lahu yahya muka bashi yahya wa aslahna lahu zawja muka inganta mishi matar shi asalin magana fastajabna lahu an gane ko wa aslahna lahu zawjahu wa habna lahu yahya domin sai da matar shi ta gyaru sannan an ka samu yahya alwawu la tufidu tartib Allah ce innahum kanu yusari'una fil khairat sun kasance suna gaugawa aikata alkhairi sabanin mu mu yanzu wajen sharri na aka gaugawa amma wajen alkhairi sai mutane su ja da baya wa ya da'una na suna roƙonmu in ji Allah ragaban kwaɗayi na rahamanmu da alkhairanmu wa rahaban da tsoro na azabanmu haka ake so mutum ya zauna bainar raja'i wal khawf wa kanu lana khashi'ina sun kasance masu kankan da kai ga Allah ba masu cewa ba su musu yarda da abin da Allah ya ce ba ko mutum ya ce ya yarda amma dai shi kama gardama da malamai to aya ta gaba da zamu taujihinta ita ce abin nan aya ta 95 inda Allah ya ce wa haramun ala qaryatin Imam Shu'ba da Hamza da Kisa'i sun karanta shi Shu'ba rawi ne na Asim wa haramun ala qaryatin sun karanta wato abin nan wa hirmun ala qaryatin dan an ce hirmun ko haramun asalin kalma ta haram tana nufin abin da an ka hada kidan mun haramta ma alqarya hirmun ko haramun duk dai ba da shi daya ahlaknaha wannan alqarya da muka da ita annahum la yarji'un cewa su ba za su dawo ba in an tahi an tahi don haka tun yanzu ka tsaya ka gyara eh in ba haka nan ba sha'anin zai zo maka ba cikin kana kana kana kana da dama ba da za ka gyara an gane ko yawwa kamar yadda ake cewa wato hirmun wa haramun ana cewa hillun wa halalun sun ka cewa asul haram masdar asalin kalma ta haram masdar ne الممنوع كنن تسمية بالمصدر والحرم لغة فيه يوا أصلا الحرام مصدر لي سمي به الممنوع منه أبن أنك هذا sai Allah ce to hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj har sai lokacin da anka hitar da ya'juj da ma'juj Imam Asim ya karanta ya'juj wa ma'juj sauran kuma sun karanta ya'juj wa ma'juj har sai lokacin da hatta ga ibtida'iyya ce lokacin da an ka bude ya juju da majuju yaushe za a bude su ba wani lokaci ba amma hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da cewa kullum suna zuwa su yi gina sai su ce gobe saura kaɗan za su shigo duniya ko da suka zuwa sai su iske wurin ya cika lokacin da ma'ana katangar ta kuma yadda take ko mafi karfi ma da yadda take lokacin da ɗaya daga cikinsu zai ce a kuma ku ce insha Allah ba sai ce a insha Allah gobe in mun tawo za mu shiga shikenan sai zo su iske ta daidai dama rashin insha Allah ya ba su wahala fat sai su haɗu duniya Allah ya kyauta Allah shi muna tsari da dukkan sharri na duniya da lahira an gane ko to hatta idza futihat ya'juju wa ma'juju har sai lokacin da an ka fitar da ya'juju da ma'juju imamu ibnu amir ad-dimashqi da imamu abu ja'far almadri sun karanta hatta idza wato da yaqub al-hadrami da ibnu amir da abu ja'far da yaqub al-hadrami sun karanta hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj to ya an ce futihat so daya kenan tana yiwa lokacin da sun ka samu shigowa futihat kuma kenan ta tarwace daya bayan daya sun ka samu sun ka shigo Allah ya ce to wahum su min kulli hadabin daga kowane tudu yansiruna suna gaugawa kaji kaji kaji kaji su za su zo an ce za su iske teku idan sauransu sun ka wuce saura sun ka biyo baya sai su iske wurin ya kafi sai su to ai akwai teku wurin ga saboda tsananin yawan su waɗancan sun shanye ruwa ka san bala'i ko yayi yawa in ka diba cikin alqira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam a safha ta 602 an gane ko akwai qira'at daban-daban akwai kira'a wa hum min kulli hadabin ita ce kira'a ta jamhur akwai kira'a shadda wa hum min kulli jadasin kenan daga kowane wato kabari an gane ko wa hum min kulli jadasin yansiluna su mutane daga kowace abin nan daga kowane kabari suna fitowa wasu malamai sun kace to kenan bai yiwa a ce mutane suna tara kabari don kiyama ba ta yi ba sai dai a ce hatta idza futihat ya'juju wa ma'juju iqtaraba alwa'adul haqqu an gane ko sai alkawali na kusa alkawali da gaskiya ya tabbata min kulli jadasin yansiluna sai su zamanto daga kowane jadas kabari za su fito ina fata an fahimce ni waɗansu malamai suka ce a wa hum min kulli jadasin alal qira'atayn kenan in mun ka dauki jadasin yana daukan mi wato kenan wa hum in an ce min kulli jadasin daga kowane kabari yana komawa ne zuwa ga mutane ba ya juju ba juju ba tunda in lokacin kiyama yi mutane hitowa za su yi ban sani ko mun fahimta ba yawwa koko wasu malamai sun kace a abinda aka nuhi wa hum min kulli jadasin ko wani kabari yansiluna suna gaugawa su abin nan ya jujo ma juju kenan suna bi ta kowane irin wuri suna tattaka ƙasa ina fata an fahimce ni suna gaugawa ba su tsayawa a wuri guda kadiba cikin alqira'atu wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam a safha ta 600 da biyu zuwa safha ta 600 da uku والله تعالى أعلم تو ayoyi na abin da na ƙarshe-ƙarshe za mu ɗauka duk da yake akwai aya ta 103 amma ba ta taujihantuwa sai an ɗan koma baya inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce makafirai innakum wa ma ta'buduna min dunillah ku da abin da kuke bauta ma wanda ba Allah ba bai ce wa man ba yayi taglibi janibi al-aqil غير العاقل على جانب العاقل بالنسبة لنا لا بالنسبة إلى الله abin da kuke wuta ba wanda ba Allah ba hasabu jahannama makamashi ne na wuta antum laha wariduna ku za su za ku shige ta Allah ce to law kana haula ya alihatan ma waraduha da dai gumaka da an ka bauta ma abin bauta ne sun cancanci bauta ma waraduha da ba shiga wuta ba wa kullum fiha khalidun Allah ce dukkan su da masu dawoma a cikin ta amma su gumaka ba azaba za a yi musu ba an gane ko sai Allah ce lahum fiha zafirun suna da ruri cikin wuta wa hum fiha la yasma'una su ba sa ji saboda azaba ta yi musu yawa Allah kai mu da tsari amma su mutanen kafirai ake nufi ba gumaka ba sai Allah ce innal ladina sabaqat lahum minnal husna waɗanda kyakkyawa ta gabata gare gare su gare mu an gane ko mafi kyau ma'ana mun yi musu alƙawalin tsira to ulaika anhamu bu'aduna Allah ce waɗannan za a nisantar da su daga gare ta la yahzunuhum la yasma'una hasisaha ba za su jima wato kukan wuta ba shi yasa ɗan qur'aniyun da ɗan mu'tazila sun kace babu sirati sun kace ai mu'minai an ce ba za su ba za su yi mucin wuta ba a'a ai ko ka bi ta siratin Allah ne zai sa ba za ka ji mucin ba wa hum fi mastahat anfusuhum khaliduna su yan aljanna game da abin da rayuwar su kansu suke bukata khaliduna suna masu dawama a ciki dama ba haushe ce laihin dadi karewa to shi aljanna bai karewa la ya hazunhumul faza'ul akbar an gani ko yawwa imam abu ja'far ya karanta la yuhzinuhumul faza'ul akbar ina fata an fahimce ni to dai la yuhzinuhum la yahzunuhum duka yana nufin ba zai bakanta musu da rai ba ina fata an fahimce ni yawwa al faza'ul akbar tsoro mai girma wasu ka ce lokacin da an ka yi busa an gane ko wata talaqahumul mala'ikatu mala'iku za su haɗu da su suna ce musu hadha yawmukumul ladhi kuntum tu'adun wannan shine yinin ku wanda an kai muku alƙawari za a sakanka muku da mai kyau kadiba cewa alqira'atu wa afarwa fi tafsir wal ahkam a safha ta 924 wajen la yahzunuhum ko la yuhzinuhum zaka ga bayani an gane ko to sai Allah subhanahu wataala ya ce yau ma na sama'a an gane ko ranar da za a naɗe sama ka ji naɗe wannan ashe ba haushe da tana ya kwaso ta yau ma na sama'a an gane ko yawwa ranar da za mu naɗe sama imam abu ja'far almadani ya karanta yau ma tutuwar sama'u zarar da za a naɗe sama kinan bai faɗi fa'ili ba su ko sauran sun karanta yau ma na tuwi sama'a Allah ce ranar da za mu naɗe sama kinan ya nuna Allah ne zai yin wannan an gane ko ka tsayi sijilli lil kutub kamar yadda ake naɗe a sijilli lil kutub ma'ana kamar yadda ake naɗe takarda an gane ko takarda an ka naɗe ta kaga haka na ake kama ta kamar tabarma a naɗe ta an gane ko yawwa imamu hafs rawina asim da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta ka tsayi sijilli lil kutube da jam'i an gane ko sauran kuma sun karanta ka tsayi sijilli lil kitabi kamar yadda ake nade takardar littafi to kutubul aili tafai yadda dai ake nadewa nan kamar dan saboda sama sama din suna da yawa sai a ce lil kutub lil kitabi ko ko ce sama an hankalta mata ba sani ko mun fahimta ba eh ai kamar shi kamar takarda dai to kuma nadin takarda ai kamar nadin tabarma ne duk kamar suna tafiya guda amma nadin takarda dai shi shine abin da lafazi ya tabbatar da shi na Qur'ani wancan dan misali ne an ka bayar mun gane ko Allah ce to kama bada ana awwal khalqin nu'idu kamar yadda muka fara halitta haka muke maida shi ba ana nufin a'a ba yadda muka fara halitta haka muke maida ta gaba daya ba haka ake nufi ba ma'ana nan tana yiwa ana nufin yadda muka fara ta da rauni za ta koma mai rauni don ya ce wani shakati sama'u fa hiya yawma idhin wahiya yan adam an halicce su da roƙa ba kaciya ba ana nufin yadda an halicce mu muna jarirai ba kuma za a maida mu jinjirai kaga an kace haka nan za a yi ko ko a maida mu kasa ya maida mu kasa ai babu zancen hisabi kuma kan wani ya faɗo da wannan an gane ko yawwa wa'adana alaina Allah ce to alƙawali ne gare mu sai mun yi haka inna kunna fa'ilin mu mun kasance masu wato aikatawa an gane ko yawwa to wannan shine abin da ya kamata al-kutub nan sun kace abin da kirin shi as-sahifa takarda an gane ko ka tayyi sahifati ala al-maktubi kamar yadda ake nade takarda akan abinda an ka rubuta akan ta kaga in ana nadewa ai haka da shi tahiya ba sai an kai inda ba a ganin shi komi da komi takarda kuma ta nade duk ƙarhin da nata yawwa kafin mu je aya ta gaba waɗannan ayoyin suna daga cikin ayoyin da malamai suke cewa kawo shakka a cikin alkur'ani ba yau aka fara ba dama tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wannan da zamanin sahabbai in ka diba cikin fathul bari daga asar da an kai ma ibnu abbas tambaya kan wadansu ayoyi masu iskali dan haka wannan abu ba sabo bane da Allah ce innakum wa ma ta'buduna min dunillahi ku da abinda kuke bauta ma wanda ba Allah ba kaga ma ismul mawsul ce tufidul umum sai ka hayar maka suka ce ai to ai shikenan tunda ya ce abin da an kabota ma kenan Isa ya tayi wuta mala'iku su ma sun tayi wuta kina an tashi baran baran sai Allah ce a wannan umumin da sun ka fahimta tunda su larabawa ne suna gane shi da mi da saliqa su da dabi'a su tunda yaren su ne sai Allah ce innal ladina sabaqat lahum minal husna ulaika anhamu ba'duna sai an ka fitar da su wasani ko mun fahimta ba to Allah ya ce wala kad katabna haqiqa mun rubuta fi zaburi a cikin zabura an gane ko nan sai zaman to zabur ana rufin zabura wanda an kaba annabi Dawuda misali min ba'di zikiri bayan abin nan ambato fi zaburi min ba'di zikiri bayan azzikr to ayi ta zabura ba bayan qur'ani ta zuba an gane ko eh tana yiwa kenan waɗansu littattafai da suka gabace ta tunda littattafan Allah suna da yawa annal arda ita ƙasa ya risu ha ibadiyar salihun waɗanda ke gado ta su ne bayan Allah na gari da wannan ne an kace ma yahudawa yanzu ba su cancanci zama ba a ƙasar isra'ila ta yanzu don ƙasa ce ta musulunci su kuma musulmai bane muna ganewa ko baka cewa dan babanka ya gina masallaci kai kirista na gina masallacin babanka na kai na zaka jagorantar mutane tunda baka addini shi shikenan kuma shi kuma ibrahimu ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana halifan muslima wa ma kana minal mushriki mun gane ko yawwa to sannan fi zaburi min ba'd dhikri anna al-arda yarithuha ibadi as-salihun ko ibadi as-salihun a qira'ata wato hamza sannan kuma idan muka duba wa laqad katabna fi zaburi imam hamza da khalaf sun karanta fi zuburi zuburi wasu sun kace da zaburi da zuburi duk ma'anar su daya dama daga zabarani shine kataba ya rubuta wadansu sun kace a'a zubur a wannan qira'a ta hamza da khalaf jam'i ne na wato azzabr azzabru kama alfalsu sai a ce mi fulus kenan zubur sai ya manto fi zuburi nan cikin ko kace duka dai ko da an ce jam'i na a cikin surorin ita zabura domin kowace sura tana iya zamantowa a matsayin al-maktub ko kuma ce a'a fi zaburi cikin wancan zabura fi zuburi a cikin littafin Allah dama wannan alkawali ne sananne ne an gane ko sai zaman to jam'i Allah ce inda fi hada la balagan a cikin wannan akwai sako mai gamsarwa li qaumin abidi daga mutane masu ibada sai ku gane cewa alƙawarin Allah baya tashi dan qur'ani ne ce inda fi hada cikin qur'ani la balagan ya isa li qaumin abidi daga masu bauta ma Allah don haka ku kawo mu da wani abu Allah ce wa ma arsalnaka wa muturuka ba illa rahmatan lil alamin sai dan ka zamanto rahama ga talikai turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rahama ne an gane ko yawwa to da an ka ce ga talikai eh rahama ne gare su dan saboda in ba dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ko dadin duniya ba ai ba za su samu sai a gogota musu azaba kuma kana Allahu li yu'adhibahu wa anta fihim kuma ya zo ya ka abubuwan da rahama ne ga ko kafiri yayi aiki da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi zai samu jin dadin duniya ko da bai imani ba tun daga shi nan suna amfani da abubuwa da dama da sun ka tabbata cikin alkur'ani da sunna an gane ko sai zama tunan rahma amma kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rahma ne khassa tun da ya ce wa rahmatul lil ladina amanu minkum waccan khassa ake nihi ta samun tawfiqi da hidaya Allah ya tabbatar da mu akan shirya harar da mu haddashi to qul inna ma yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid kace ana min wahayi cewa abin bautanku abin bauta ne guda inna ma tufidul hasr shankit yace to ai kuma ba wa'ayin tauhidi da an kai masa ba da abubuwa daban-daban ko ya zamanto a nan an faɗi tauhidi saboda duk abin da zai biyo baya bayan tauhidi ne ko ya zamanto na hasr ne wato idafi an yi mini tauhi abin nan wahayi kadai na tauhidi a farko sannan daga baya aka min tauhidi wahayi na shari'a sai zamanto hasr ne idafi fa hal antum muslimuna shin kuna musulunta na as-su'al muradu bihi al'amru ai aslimin ku musulunta ake nufi fa in tawallau in kun juya baya fa qul azantukum ala sawa'in kace na sanar da ku akan daidai babu ruwana wa in adri ban sani ba kidan ma adri a qaribun shin kusa yake an ba'idun ko ne samatu a nuna abin da aka muku alƙawari nan ba kiyama yake nufi ba nan yana nufin azabar da anka ce za a yi muku tunda makka na ake gashi ko sai ta faru badar an kai yakin badar bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira an kai kaca kaca da kattan kaddara kahira Allah to shi Allah innahu ya'lamul jahra min alqawli Allah ya san abin da ya bayyana da magana wa ya'lamu ma taktumuna kuma ya san abin da kuke boyewa kaga aljahra min alqawli sai kawo shi suna amma ma taktumuna sai kawo shi ni ma ismul mawsul taktumuna sai ka fi'ili mudari idan ya nuna maka duk abin da yake maimaituwa a cikin zuciyarka tunda shi da kaka boyewa galibin abin da kake bayyana wa sai can wani lokaci to wannan da akwai wanda ke maimaituwa Allah ya san shi wa in adri yace kiran ban sani ba ma adri la'allahu fitnatul lakum jarabawa ce gare ku wa mata'un ilahin da jin dadi zuwa wannan lokaci domin banza Allah sallallahu alaihi wasallam bai sani ba wanda zai musulunta da wanda ba zai musulunta ba an gane ko to sai sura ta zo karshe qala rabbihkum bil haqqi wannan wato ita ce abin nan imamu hafsu ya karanta qala rabbi hukum bil haqqi kidan kaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce imam abu ja'far ya karanta qul rabbi hukum bil haqqi qul kidan kace rabbi hukum an gane ko yawwa in zai wucewa sai ce kul rabbuhkum bil haqqi nan ba wani abu ne saboda don da an kawo saboda uhkum ake cewa an hankalta ma harafi na uku da zo bayan alhamdu don ma yake doka shi yasa ce qur rabbuhkum sauran sun karanta qur rabbuhkum saboda asalin idan taqa sakinani kasra ake mana farko wa in sakinani taqa ya faktir ma sabaq wa in yakul lilan fa hatfuhu ahqqo to almuhimmu in mun dauki waɗanda sun karanta kul kenan Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to wannan sai ta fassara ya ce ko bai ce ba qala rabbi hukum bil haqq ya hada dan yafi kowa zartar da abin da Allah subhanahu wataala ya ce a zartas yace ubangiji kai hukunci da gaskiya to Allah ya hukunci a nan duniya na lahira ɗaya saura tunda ya hukunci tsakaninsa da makiyansa ko ba ka bari in tastaftihu faqad ja'akum al fathu ko ba ka bari wa rabbuna rahmanu ubangijinmu Allah mai rahama al musta'anu shine wanda ake neman taimakonsa ala ma tasifun akan abinda kuke sifanta Allah da shi ku ce Allah shi na da ɗa Allah ya yi kaza Allah kaza ku sifanta abubuwa na tawaya zuwa ga Allah masu yawa ma tasifuna ma ismul mawsul ce tufidul umum wal ijmal abubuwan da suka sifanta Allah da su suna da yawa an gane ko da abubuwan da sun kai danganta zuwa ga Allah subhanahu wataala waɗanda ba su cancanta ba to wannan shine karshe kadiba cikin kuma alqira'atu wa asaruha fi tafsir wal ahkam a safha ta 877 dan kaga wato ƙarin bayani an gane ko yawwa kaga da yace da yace qala in an ce qala iltifati ne in an ce qul kuma abinda an ce wa rabbuna arrahmanul musta'anu ala ma tasifuna ko akan abin da kuke wato sifanta Allah subhanahu wa ta'ala da shi an gane ko idan ka duba cikin alqira'at wa asaruha fi tafsir wal ahkam a safha ta 800 an gane ko da 77 da sun ka kawo wa rabbuna arrahmanul musta'anu ala ma tasifun suka ce ibn zakwan abdullahi ibn zakwan wanda rawi ne na abdullahi ibn amir ya karanta bi khulufin anhu kenan yana da fuska biyu wa rabbuna arrahmanu almusta'anu ala ma tasifun da kuma ala ma yasifun bi ta'il khitab to in mun ci ala ma tasifuna akan abin da kuke sifantawa ala ma yasifuna bil ghaibi to in mun ka dauki qira'a bil ghaibi ala ma yasifuna an yi iltifati min al khitabi ila al ghaiba daga khitab an kuma mi zuwa gaiba domin ana magana ne da su fa in tawallaw fa qul azantukum tukum yace bai ce azantuhum ba an gane ko wa in adri aqribun am ba'idun ma tu aduna bai ce ma yu aduna ba innahu ya'lamu al-jahra min al-qawli wa ya'lamu ma taktumuna bai ce ma yaktumuna ba wa in adri la'allahu fitnatun lakum bai ce lahum ba wa mata'un ilahin kaga in anka ce qala ko qur rabbikum bil haqq qul rabbikum bil haqq ko qala rabbi hukum bil haqq wa rabbuna arrahman almusta'an ala ma yasifuna an yi iltifati kenan amma an ce ala ma tasifuna an tsaya akan wato khitabi ina fata an fahimce ni sai da mutu ta tafi akan ma tasifuna babu iltifati dama ana magana da su ne akan uslubi na alkhitab ma yasifuna a wajhu ɗaya daga cikin wajhu na abdullahi bin zakwan tunda shi yana da fuska biyu dan sai da mutu an yi iltifati an juyar da bayanin kenan to sura ta kai karshe suratul anbiya muna fatan Allah subhanahu wataala inda muka yi daidai ya karba muna inda kuma kai kuskure Allah ya gafarta muna yadda muka zo karshen suratul anbiya Allah ya nuna mana mun zo karshen alqur'ani gaba daya cikin taujihi na ilmul qira'at da sauran abubuwa da muke da bukatar mu gabatar in Allah ya ba mu iko subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh